السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya sake hada mu a wannan yammaci na ranar Alhamis a yau muna 25 ga watan Ramadan hijira 1445 wanda ya zo daidai da hudu ga watan hudu miladiya 2024 gabanin mu ci gaba da tafsiri akwai tambaya kamar haka wannan yana tambayar cewa idan mutum ya tafiya kwana nawa zai yana kasaru wannan sabani ne a gurin malamai sun hada kan cewa duk wanda ya tafiya ya zama kuma ya tafi da niyyar da ya je ya samu abin da yake nemai zai dawo bai ayyana cewa zai kwana kaza ba ya tafi da niyyar da ya je ya gama abin da yake zai dawo don haka yau ne gobe ne jibi ne gata ne to wannan zai yi kasaro har lokacin da zai dawo amma dangane da wanda ya niyyar zama to anan ne aka samu sabani akwai malaman da suke ganin in ya yi niyyar zama ya kama ya yi niyyar zama ya wuce kwana hudu to zai yi kasaru don haka da ya yi cika wannan kwanaki zai ci gaba da cika sallah ne ya zama mazauni wasu kuma suna ganin kamar babu wani adadi musamman annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a garin makka kwana goma sha tara yana yin kasaru don haka abinda dai ya fi idan mutum tafiya yi da zai je ya yi wani abin da zai gama ya taho gida to wannan ba laifi ko da kwana hudu biyar shida bakwai don ya yi kasar babu laifi shek muhammad salihul usaimin yana ba da fatawar cewa ko da mutum yana kasar idan ya ji kiran sallah to ya amsa ana ya ji an kira sallah a masallaci to je masallaci ya yi sallah da aka tambaye ka tabi da yake cewa idan ya zo ya da liman yana yin sallah zai yi bi shi ne ko kuma ya kasar shi a in ka zo masallaci ka tarar da ana jam'i to za ka bi jam'in ne a nan za ka bi shi in limamin cikawa yake kai maka cika ba za ka biyu ba za ku yi biyu ka zauna ba ka ce sai ya zo kwaye sallama tare a'a magana mafi inganci in ka mai cikawa cikawa za ka bi in kuma ka tarar dama limamin kasar yake to shi kenan tun da kasarun ka kake amma ga wanda zai je tafiya ya zauna wasu kwanaki ko watanni to gaskiya magana mafi inganci ya dinga cika sallah shi je masallaci ya dinga bin sallah akwai bata wanda take cewa kamar wanda zai tafi karatu ita wata kasa karatu shi ma zai ta yin kasar har ya dawo to amma wannan fatawar gaskiya tana da akwai duba a cikin ta abin da yafi shine ya amsa kira ya je masallaci ya dinga cika sallah idan ya so yana dawa a hanya yayi kasar ko yana tafiya a hanya yayi kasar mutumin da zai shekara a gari kaza ba za a ce ta kasar ba kamar yadda wasu malamai suke faɗa amma dan kwana biyar kwana goma sati biyu to wannan ba laifi dan mutum yayi kasar tunda manzo Allah ya kwana goma sha tara yana yin kasar da haka mutum ya yi musamman kuma wanda dama matafi ne zuwa yi kullum kayan shi a ɗaure yake tohowa zai yi to kaga wannan ba laifi dan ya yi kasar wallahu ala wannan yana tambayar dangane da yi wa mahaifiya yana cewa Allah yi wa mahaifiyarsa rasuwa to wani haƙƙi ne yake kan shi haƙƙin da yake kanka shine ka ci gaba da yi mata addu'a nema mata rahma da jin kai da gafara a wajen Allah madaukakin sarki duk wanda ya mutu to ba abin da yafi bukata irin yi masa addu'a ta neman gafara da rahma da jin kai a wajen Allah madaukakin sarki shine abin da mamaci ya bukata fiye da komai sai kuma inda wani haƙƙi nata da ta bari irin ana binta bashi ka biya mata sannan in tana da aminai waɗanda take zumunci da su to ka da wannan zumunci din kamar yadda ya zo a hadisi yana daga cikin zumunci ko cikin zumunci mutum ya sada zumuncin iyayen shi to waɗannan su ne abubuwan da suke kanka nata to yana magana cewa suwa ya zama wajibi ya yi wa biyayya kyautatawa bayanta ƙawayenta sun fi kyautata min da tuntuɓar bukatuna ba kamar yan uwanta ba ya halatta in fi kyautata musu fiye da yan uwanta na jini to ban gane me kake nufi da kyautatawa ba shi dai kam wanda ya kyautata maka dama shari'a ita ce hal jazaul ihsani illa al ihsan duk wanda ya maka abu mai kyau kai mai mai kyau wannan koda ba kawayenta bane duk wanda ya kyautata maka kai maka kyautata mai shine abin da yake daidai amma kuma wannan baya nufin dan yan uwanta na jini ba sa tuntubar ka ka ce ba za ka kyautata musu ba yan uwanka ne suna da haƙƙi a kanka shi mai sada zumunci ba shine wanda sai an masa zai yi ba kamar yadda ya zo a hadisi mai sada zumunci shine wanda an yanke masa shi kuma zai sadar da karka damu dan ba sa tuntuɓa ka ko ba sa kyautata maka kamar yadda ka faɗa in duk abin da ya kamata na zumunci ka yi ka ziyarci su ka gaishe su ka girmama su duk wannan kai tun da ƴan uwanta ne na jini kaga iyayenka ne kenan suna da haƙƙi akan ka na zumunci sannan waɗancan ƙawayenta da suke kyautata maka su ma ka kyautata musu daidai gwargwado yadda za ka yi ya zama kowa ka sauke haƙƙin shi karka ce waɗannan tun da ƴan uwanta ne amma ba sa tuntuɓar ka kai kuma ba za ka sada zumunci ba sai ya zama kun yi daidai kenan su ba su yi ba kai ma ba kai ba wanda kuma ba haka ake so ba a ka yi abin da yake kanka wanda kuma yake kansu ba su bar ba wannan tsakaninsu da Allah wannan yana magana canza namiji halitta ya koma mace ko mace ta koma namiji canza halittar Allah ne kwarai kuwa tun da Allah ya yi shi namiji ya koma mace ko mace ta koma to in wannan bai zama canza halittar Allah me ya canza halittar Allah mutum yana namiji ya je a mai aiki ya zama mace ko kuma bai je ma an mai aikin bai dinga ɗauko zani da ɗan kwali yana ɗorawa yana yin kitso wannan babu shakka fita daga ɗabi'a ne canza halitta ne gashi na hadisi kurukuru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci namijin da yake kama da mace da macen da ke kama da namiji har ma ana magana abin da ya shafi tufafi to ina ga wanda zai koma ɗabi'u da halitta ko je a mai aiki a canza shi wannan kai tsaye yana ciki yana magana abin da ya shafi plastic a surgery da kuma abin da ya shafi bleaching duk yana ciki duk yana ciki duk man da mutum zai shafa ya canza mai launin halittar da Allah ya yi shi duk yana cikin canza halittar Allah mutum yana baki ya dafari wannan canza halitta ne kuma baya baya halitta baya baya halitta kuma sai aka dace ma duka in ka ka saurari bayanan masana suna ga maka abin cutarwa yake yana cutar da fata da haka fatar mutum tana cutuwa ba kuma karamar cutuwa ba to kun ga koda ba wani abu iya wannan cutuwar kadai a shari'a ya isa ya zama haramun domin Allah bai halatta mutum abin da zai cutar da kanshi ba to balantana kuma canji ne na yadda Allah ya mutum kuma ya canza ya sa wani mai ya dinga canza fata shi ta canza launi ta kuma wani launi daban wannan babu shakka yana cikin abin da ba daidai ba kafarar da mutum zai idan ya kwanta da iyali alhali yana azumi iya shi zai ko har da matar ita ma za ta yi musamman idan ya zama ta ba da kai ba tilasta ta aka yi ba ba kuma farmata aka yi tana bacci ba da zaɓinta da santa aka yi ita ma tana da kafara a kanta amma in tilasta ta aka yi ma'ana ya zama mutum ya amfani da ƙarfi da tilas tunan ne wasu malamai suke magana ba kafara kanta amma dai matukar ba tilastawa ba ne da yardarta aka yi to ita ma za ta yi wannan kafara kamar yadda namiji zai ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya dacar da mu muna cikin suratu yasin a jiya mun tsaya kan aya ta talatin da biyu haka ne insha Allah ta'ala yanzu za mu tashi kan aya ta talatin da uku bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون na'am Allah madaukakin sarki ya ce wa ayatul lahumul ard aya ce gare su ita ƙasa almaitatu matacciya wadda ta ta mutu babu tsirrai akan ta ahyaynaha Allah ya ce mun raya ta wa akhrajna minha habban muka fitar da kwaya daga cikin wannan ƙasa faminhu ya'kulun daga wannan abin da muka fitar suke ci waja'alna fiha jannatin min nakhilin muka sanya gonaki na dabino a cikinta wa a'nabin da inabi wa fajjarna fiha min al'uyun muka kuma fito da idanun ruwa muka fuffugo da idanun ruwa daga cikinta liya'kulu min samarihi dan su ci daga 'ya'yan itacen shi wa ma amilathu aydihim wa ma amilathu aydihim da abinda hannayensu suka aikata afala yashkurun yanzu ba za su gode wa Allah ba subhanallazi khalaqal azwaja kullaha sarki ya tabbata ga Allah wanda ya halicci nau'ika kala biyu jinsi namiji da mace kullaha gaba daya mimma tumbitul ardi daga abin da kasa take tsirowa wa min anfusihim da kuma daga karan kawunan su wa mimma la ya'lamun da ma daga abin da basu sani ba Allah madaukakin sarki a waɗannan ayoyi ya ci gaba da yi mana bayanin dalilai da ayoyi da suke nuna ikon Allah maɗaukakin sarki da kuma cancantar Allah da bauta cewa Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ya cancanta a bautawa sannan kuma da ba da dalilai da suke daɗa tabbatar da tashin alkiyama da cewa za a yi tashin alkiyama kuma ubangiji zai yi sakamako ga bayi Allah ya ce wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyaynaha Allah ya ce kuma aya ce gare su ma'ana aya ce da ke nuna samuwar Allah da ke nuna ikon Allah iko cikakke ba tauyayye ba ikon Allah iko cikakke na raya matattu to wannan abin aya ne gare su mecece ayar al'ardul maita kasar da ta zama matacciya kasa matacciya ita ce kasar da ta zama ta kekashi babu komai akan ta na tsirrai ba za ka shuka akan ta ba kamar yanzu yanayin da muke ciki tunda ba yanayin damana bane in mutum ya fita ya tafi gonaki inda ake shuka zai ga komai ya bushe na shuka ba zai ga shuka ta fito ba zai ga tafasa ba zai ga ciyawa ba duk waɗannan abuwa zai tarar cewa gurin ya bushe ya kekashe ya zama babu komai a gurin to wannan ita ce al'ardul mayyita Allah ya ce to aya ce ga mutane su kalli wannan ƙasa da ta mutu ta zama babu komai a kanta Allah ya ce ahyaynaha mun rayar da ita ta yadda ruwan sama zai sauka sai waɗannan tsirrai su fito da waɗanda aka shuka da wanda ma dan adam bai shuka ba in mutum ya koma gurin da ya je a yanzu lokacin damana sai gan shi kore shar sai gan shi shuka ta fito ta yi lublub ta an samu yabanya yayi abu mai ban ƙaye an bata min kulli zaujin bahij ta fitar da duk wani nau'i mai ban ƙaye to wannan aya ce ta cewa ubangiji Allah madaukakin sarki da ya raya wannan kasar to mai iko ne ya raya matattu yadda wannan kasar take matacciya ha Allah ya raya ta to haka nan wanda ya mutu Allah zai raya shi sai Allah ya ce wa akhrajna minha habban muka fitar da kwaya kwaya ma'ana irin ta gero ko ta masara ko ta alkama ko ta sha'ir muka fitar da kwaya minha daga wannan kasar wadda ta riga ta mutu shine muka ce da zaka je ka tona yanzu ka je ka dau diga ko ka dau magirbi ko wani abin tona ka je ka tona ba za ga wannan ciyawar ba ba za ga wannan abu ba amma kuma da zarar ruwa ya soka sai ga ciyawa ta fito idan ka zo ka binne kwaya kuma sai ga wannan kwayar ta fito to wannan dai aya ce da ke nuna Allah madaukakin sarki da ya raya wannan mai iko ne kan raya matacce Allah ce faminhu ya'kulun daga wannan kwaya din suke ci ta zama musu abinci su ci kuma dabbobin su ma su ci tunda an yi shuka da shi ne ake samun abinci kamar yadda duka muka sani abinda mutum ya je ya shuka ya zo ya girbe to zai ka gida kuma ya amfani da shi shi dan adam wani sa'in ya amfani da kwayar in shinkafa ce in masara ce in gero ne in dawa ne ya amfani da kwayar ya ci kuma dabbobi su amfani kuma da sauran abubuwa na karan da makamancin wannan to Allah ya ce daga wannan suke ci sai Allah ya ce waja'alna fiha jannatin har yau a cikin wannan kasa muka sanya gonaki min nakhilin nadabinai wa a'nabin da inabi ana yawan ambatan dabino da inabi domin waɗannan abuwa akwai su a lokacin da alkur'ani yake soka a cikin ƙasashen larabawa haka to sai Allah yake yawan ambatan su don abuwa ne da ake ana mushahada ana gani don haka za ga ga gonaki nan na dabinai ga nan inabi Allah maɗaukakin sarki duk ya fitar daga wannan ruwa da ya samu wannan ƙasa wa fajjarna fiha min al'uyun Allah ya ce muka bubbugo da idanun ruwa a cikin ƙasa ɗin ma'ana aka sami idanun ruwa-ruwa yana gudana don me saboda mutane su yi amfani da shi su samu abinci dabbobin su samu wannan abinci to ubangiji da ya yi wannan hakika mai iko ne akan raya matattu kuma a cikin wannan ayoyi akwai imtinan akwai Allah yana gaya mana irin ni'ima da ya mana mutuna waɗannan ni'imomi da ya mana wannan ma wasu wasu ayoyi ne da za su samu fahimci cewa lallai Allah ya cancanta abauta masa domin shi kadai ne yake wannan aiki babu wanda yake yin wannan aiki sai Allah madaukakin sarki Allah ya ce li ya'kulu min samarihi dan su ci daga ƴaƴan itacen wannan wannan shuka din mana Allah ya samar da wannan dan mutane su ci ni'ima gare su su ji dadi sai Allah ce wa ma amilat aidihim ma dinnan malamai sun yi mata fassara biyu wasu sun dauke ta da mace nafiya mai korewa dan haka li ya'kulu min samarihi don su ci daga ‘ya'yan itacen wannan shuka ɗin, wa ma'amilat hu aidihim da abinda ma hannayensu ba su yi ba, mana abinda hannayensu ba su shuka ba duka za su ci, za su samu. Sai zama nan kamar Ubangiji Allah maɗaukakin sarki yana mana imtinani, yana tuna mana ni'ima da yi mana, ta cewa duka wannan daga rahmar Allah ne, ba aikinmu ba ne, ba wahalanmu ba ce. ba dabaran mu bace da haka Allah ya ce afala yashkurun yanzu ba za su gode wa Allah ba akan wannan ni'imar da ya musu wadda ba za ta kirgu ba ba za ta lissafu ba wasu kuma suka ce amilat din nan ma din nan ma din nan bi ma'anar mawsul bi ma'anar allazi dan haka wallazi amilathu aydihim su ci daga abin da hannayensu suka samar sai zama a nan Allah yana faɗa don su ci daga 'ya'yan itace da kuma abin da hannayen suka yi ai da abin da suka shuka to duka wannan fassarori guda biyu kamar yadda Allamatul Usaimin yake faɗa duka za su ɗauka a cikin ayar duka za su za su shiga in ka fassara ayar da cewa don su ci daga 'ya'yan itace wa ma amilatu aidihim da ma abin da hannayen su bata yi aiki akai ba wannan kuma muna gani akwai abubuwa da da yawa dan adam ba shi zai shuka ba amma zai amfani da wannan abin to Allah ya ce ku kalli irin wannan ni'ima afala yashkurun ba za su gode wa Allah ba da haka in ka dauke shi da wannan ma'anar haka yayi in ka ce li ya'kulu min samarihi dan su ci daga 'ya'yan itacen wannan ruwa da wannan gonaki wa ma amilat wa aydihim kuma su ci daga abinda hannayensu suka samar ma'ana abinda suka shuka suka yi wahala kamar yadda Allah madaukakin sarki ma'ana ya faɗa anan ce li ya'kulu min samarihi wa ma amilat wa ma amilatu aidihim da haka sai zamana anan Allah yana yi wa mutane kini akan ni'imar da ya musu ta hanyar abin da suka shuka Allah madaukakin sarki ya fito da shi da haka sai Allah ya ce afala yashkurun ba za su gode wa Allah ba ashe yana cikin abin da ake so ga bayi su gode wa Allah akan waɗannan ni'imomi hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana son bawa yana yarda da bawan da zai ci abinci loma ɗaya loma biyu ya gode wa Allah da haka ana son bawa idan ya ce gode wa Allah maɗaukakin sarki kan wannan abin da ya bashi na ni'ima abinci da zaka ci komin kaɗan ɗin shi a ni'ima ce daga Allah maɗaukakin sarki to da ka gama ci sai ka gode wa Allah kan wannan ni'ima ruwa da zaka sha ni'ima ne daga Allah maɗaukakin sarki sai ka gode wa Allah waɗannan kayan marmari da muke gani ga sunan kala-kala ana kawowa da zarar lokacin wannan ya zo sai wannan ya zo idan mutum yana rayuwa a ƙasar da ana shuka waɗannan kayan marmarin zai ga babu wani lokaci da babu wani nau'i na kayan marmari idan babu kaza to akwai kaza shi sa galiban ma za ka samu masu wannan sana'a suna tafiya da ita ne gwargwadon abin da ake da shi a lokacin wata ran za ka zautar da shi yana sai da su kankana su mangoro su kaza wani lokacin kuma sai ga wani nau'i ne daban na 'ya'yan itacen don waɗancan sun ja baya don haka ya koma nau'i na kaza to duk wannan ni'ima ce daga wajen Allah madaukakin sarki Allah ya samar da wannan ne dan mu ci kuma dabbobi ma da muke amfani da su su ma su ci wannan abu ni'ima ce ba kaɗan ba don haka anan Allah yake shela yake kira yake kwadaitarwa akan gode masa sai Allah ce subhanallazi khalaqal azwaj sarki ya tabbata ga Allah wanda ya halicci al'azwaj jinsi biyu maza da mata mimmatin bitul aru daga abin da ƙasa ta fitar mana daga abin da Allah maɗaukakin sarki ya fitar a cikin ƙasa Allah ya halicce shi kala-kala za ka mai da yanzu muke jinsi akwai maza akwai mata to daga abubuwan ma da Allah ya samar da abin da ƙasa take fitarwa su ma za ga kala-kala ne jinsi jinsi ne kala-kala ne to wannan tsarki ya tabbata ga Allah da yi wannan sannan sai Allah ce wa min anfusihim da karan kawunansu ma'ana mu ma a karan kawunan mu zamu ga akwai maza akwai mata faj'ala minhu zawjayn adh-dhakara wal unsa Allah ya sanya jinsi biyu namiji da mace wannan kuma hikima ce ta Allah madaukakin sarki kuma abuwa da dama ma Allah ya samar da namiji da mace haka nan a cikin dabbobi za ga akwai maza akwai mata to duk wannan abu ne daga Allah madaukakin sarki sai ya ce wa mimma la ya'lamun kai daga ma abin da bu sani ba na sauran halittu su ma Allah madaukakin sarki ya sanya su haka jinsi a wani gurin Allah ya ce wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tazakkarun daga dukkan komai mun halicci jinsi biyu ko kwayi tintintini ku kalla ku girmama Allah madaukakin sarki ku koma zuwa ga Allah da haka har abin da ma ba ku sani ba sai Allah ya samar da wannan din wanda ko dan adam idan ya zo yana yin abubuwa to yakan kokari ya samar da jinsi biyu ya samar da salib ya samar da mujib positive da negative duka wannan ba komai bane asali kwaikwayo ne daga irin abin da Allah ya samar domin mai da shi ne ake iya samun abin da yake zama cikakke to Allah madaukakin sarki ya tsarkake kanshi kuma ya gwada mana mu tsarkake shi saboda irin wannan baiwa da girma da gwanancewa da Allah madaukakin sarki yake da shi na samar da abubuwa daban-daban sai mana ni'ima da waɗannan abubuwa din to duk waɗannan abubuwa ayoyi ne Allah yake gaya mana na nuna ikonsa da kuma cancantarsa da bauta sai Allah ya ce mai وآية له الليل نسلع منه النهار فإذاهم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون na'am Allah ya ce wa ayatul lahumul layl kuma aya ne gare su dare naslaqu minhu an-nahar muna zari yini daga cikin shi fa idahum muzlimun sai ga su a cikin duhu washamsu tajri li mustaqarrin laha rana tana gudu zuwa ga matabbatarta zuwa ga gurin zamanta zalika taqdirul aziz al-alim wannan kaddarawa ce tsari ne na Allah al-aziz mabwayi al-alim masani wal qamara Allah ya ce wata qaddarnahu manazila mun kaddara shi mataki mataki gida gida manzila manzila hatta aada kal urjunil qadim har ya dawo ya zama kamar zarbar dabino da yake tsoho lashamsu yambaghi laha an tudrika al-qamar rana ba zai yi ba ta je ta riski wata wala laylu sabiqun nahar haka dare ba zai yi wubba ya riga yini wa kullun fi falakin yasbahun kowanne yana tafiya cikin falakin sa ne yake iyo yake tafiya nan ma ayoyi ne Allah ya jiro mana duka dai suna nuna kudirar Allah da girman Allah madaukakin sarki da cancantar sa da bauta wa ayatul lahum Allah ya ce aya ne gare su al-lailu dare naslaqu minhu an-nahar muna zari ne a cikin shi ma'ana dare da kake gani yana nan yana tafiya sai ga ya tafi ya tafi sai kaga yini ya shigo to wannan aya ne daga Allah domin Allah madaukakin sarki shine kadai ya tsara haka kuma shi kadai yake haka kamar yanzu yadda muna cikin yini ana tafiya ana tafiya can zuwa an jima sai ga dare ya shigo to duk wannan aya ne daga Allah madaukakin sarki waja'alna al-laila wan-nahara ayatayn famahawna ayatal layli waja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum walita'lamu adada as-sinina wal hisab da haka Allah ya samar da rana muna gani a cikin zamu fita mu je mu nemi abinci mutum zai je ya nemi abinci wani ya tafi gurin aiki na karfi wani ya tafi gurin aiki na gwamnati wani kuma ya tafi gurin noma kowa da inda zai je waje alnan nahara ma'asha muka sanya rana ta zama lokacin neman abinci ana nan sai dare yayi idan dare yayi kuma kowa yana bukatar shi kowa sai ya dawo gida sai ya nemi gurin da zai huta ya cire tubabin shi da suturar shi waje alnan laila libasa muka sanya dare ya zama sitira ya zama tufafi kuma a lokacin ne mutum zai yi bacci ya huta sai ya samu hutu ta yadda gobe in rana ta fito kuma ya iya fita to Allah ne ya tsara haka kuma inda wani tsari ne ba wannan ba sai kaga ya zama ba zai kai wannan kyau ba domin ba abin da ya fi tsarin Allah kyau da haka idan mutum yana bukatar dare yadda mutum ya kai yana bukatar dare dan da shine bawa yake hutawa da shine bawa yake samun nutsuwa nutsuwar da mutum yake samu cikin dare da hutun da yake samu a dare baya samu a yini shi yasa wanda ya wanda ya canza lokutan bacci shi haka kurin ya koma da daddare baya bacci sai da rana yake bacci to za ga ba hutun da yake samu bai kai hutun wanda yake yin bacci da daddare ba wanda yake bacci da daddare ya fi samun nutsuwa ya fi samun hutu a tare da shi fiye da wanda yake yi da rana baya yi da daddare sannan dare kuma sitira ne yakan sa mutum ya yi abin da da rana ba lalle ya iya yi ba saboda cikin daren akwai sitira kowa in ka je ka same shi a gida a ɗakin sai ga ya cire tufafin shi dan me yanzu yana cikin sitira to duk wannan Allah ya samar da wannan ne dan mu kuma jikinmu yana buƙatar dare kamar yadda yake buƙatar rana jikinmu yana buƙatar hasken rana da zafinta kamar yadda yake buƙatar inuwa da haka da ɗan adam zai shiga wani guri da ba rana gaba ɗaya kaf to zai ga zai samu canji na yanayin halitta bai da wanda yake rayuwa gurin da rana tana zuwa ta tafi abin da muke shukawa na tsirrai yana buƙatar rana yana buƙatar dare yana buƙatar yanayin sanyi akwai kuma wanda yake buƙatar yanayin zafi duka wannan Allah yi ne don maslahar mu to duk wannan Allah yana gaya mana dare sai Allah ya zare yini a ciki sai Allah ya tafiyar da ma'ana daren sai ya tafiyar da yinin kai shine naslaku minhun nahar sai ya tafiyar da yinin idan ya tafiya sai dare ya zo fa idahum muslimun sai ga su a cikin duhu manzo Allah ce idza aqbala al-laylu min hahuna manzo Allah ce in dare ya taho daga nan daga mahudar rana wa adbara an-naharu min hahuna yini ya bada baya daga nan to wa gharabat ash-shams rana ta fadi faqad aftara as-sa'im to mai azumi yayi bude baki dare yayi da haka alamun buɗe baki shine rana ta tafi ya zama a ganin ta ta faɗi to wannan shine abinda Allah yake nufi da wannan ayar wannan ayar ba daidai take da faɗin Allah yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil layl ba ita wannan ayar tana nuna maka zarewar yini ya tafi dare ya zo kamar yadda muke zaune da an jima zamu ga wannan yinin ya zare to shine Allah ya zare sai dare ya zo wannan aya ce wacce kuma tana nuna ma Allah yana shigar da wani cikin wani ma'ana Allah ya ga dama sai dare ya gajarta sai ranar ta yi tsawo ya ga dama sai ranar ta yi gajarta sai daren ya tsawo shine yulijul laila fil nahari wa yulijul nahara fil layl yana shigar da dare cikin rana ya shigar da rana cikin dare wannan ya diba daga wannan ya tsawo wannan ya diba daga wannan ya tsawo amma anan abin da ake magana tafiyar tafiyar yadda yinin zai tafi dare ya zo shi yasa Allah ce fa izahum muzlimun sai ga su a cikin duhu dan me saboda hasken rana ya tafi to wannan aya ce ba karama ba da ta Allah madaukakin sarki sai Allah ce wa shamsu tajri li mustaqarrillah rana kuma tana gudu wannan ne dalili ne nuna rana ba tsaye take ba tafiya take saboda wannan aya ta tabbatar cewa tajri tana tafiya tana gudu lafazin ma tajri akai magana suka ce ya nuna rana gudu take sai dai kasancewa nisan da ke tsakaninmu da ita ba za ka iya gane gudunta ba suka ce ka kalli jirgin jirgin sama wani abu ne da yake dan adam ya san'anta kuma in ya tashi nisan da yake bai kai rabin rabin rabin rabin nisan rana ba amma yana gudu baka gane gudu yake amma gudu yake ba karami ba inda za gane jirgi gudu yake ka auna tafiya shi da ta mota yanzu ka mota za ka abuja daga nan kana kana tafiya kana tafiya 120 a mota 130 sai ka dau awanni uku hudu za ka je in ba tsayawa ma ba za ka tsaya ba kaga akalla ka ci awa uku da rabi zuwa awa hudu to amma ka duba jirgi a minti nawa yake wannan tafiyar duka minti 30 da hawan da tashin da komai baya wuce minti 45 kaga duka bai yi rabin abin da mota take dauka ba lokacin da take dauka ba to sannan ka duba kuma yadda yake tafiya ɗaruruwan kilometers ya tashi daga Najeriya ya tafi America yanzu wanda suke zuwa Malaysia in suna gaya maka akwai inda in sun tashi daga Addis Ababa sai a wajen awa tara ana tafiya a cikin jirgi kai baccin ma ka farka a ƙara baka abincin ka cika sake komawa to yini za ana tafiya daga nan an yi wajen awa biyar ana tafiya an je an je Ethiopia daga nan an tashi an awa tara goma ana tafiya kaga gaba ɗaya ka ɗau wajen awa goma sha biyu kana tafiya kuma a sararin samaniya kuma gudu yake ba na wasa ba to wannan gudun da yake amma an kaɗa ga kai in zai wuce sai ga kamar a hankali yake tafiya to shi suka ce haka rana da Allah ya ce tajiri tana gudu karka ce aini ba na ganin gudun kai baka kai yadda za gani ba domin nisan da yake tsakaninka da ita ba kaɗan ba ne Allah ya daidaita suka ce wannan nisan da ke tsakaninmu da rana da za ta yi ƙasa da haka sai mu ƙone in kuma za ta yi sama da haka kuma sai ya zama sai mu daskare zai zama mana matsala da haka Allah ya batta daidai yadda muke bukata yadda za ka ji wannan zafin kan ga cayo an yi zafi ce ai zafi ya kai digiri kaza ya kai sanyi ya kai kaza wannan duka Allah ya san cewa zaka iya dauka ne in in akwai inda in ya kai din ba zaka iya dauka ba to kuma Allah ya kowa daidai da yadda yake akwai guraren da sun fi mu sanyi sun ma za ga haka su kuma Allah ya sayar da za su iya rayuwa a gurin mu kuma mun fi su zafi mu ma haka Allah ya zamu iya rayuwa a gurin to duk wannan Allah yi ne bisa ilimi shi sa ƙarshen ayar Allah ce zalika taqdirul azizul alim kaddara wa mabuwayi ne wanda buwayarsa ta sa ya fi karfin sama ya fi karfin ƙasa ya fi karfin ranar ya fi karfin watan duk cikinsu ba wanda Allah zai ce yi ya ce ba zai yi ba kaga mabuwayi kenan kuma al'alim masani da ilimi Allah ya kaddara waɗannan abubuwa din to rana tana tafiya li mustaqarrillah zuwa matabbatarta anan malamai sun sun ce a mustaqar zai ɗaukan ma'ana biyu ko dai mustaqarru hal makani gurin zamanta gurinta da yake na, na inda take suka ce shine karkashin al'arshi rana tana karkashin al'arshi ne min mayalil ard kamar yadda ibnu kasir yake faɗa karkashin al'arshi abinda ma'ana ya taho zuwa bayan kasa to rana anan take to sannan shi al'arshi shine kamar ya zama ya rufe ya rufe sama din to rana tana karkashin shi to wannan rana kullum in ta fito tafiyar da take nan take tafiya ya zo a cikin hadisi wanda Imam Bukhari ya rawaito daga Abu Zar Allah ya kara masa yarda yace ina tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama a masallaci yayin da rana ta tafi ta fadi yace sai manzo Allah ce ya Abu Zar atadri aina taghrubu shams ka san inda rana take faduwa qultu nace Allah wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa ne suka sani qala sai manzo Allah ce fa innaha tazhabu tana tafiya ne hatta tasjuda tahta al'arshi taje ke sujjada karkashin al'arshi wannan yana kenan tana karkashin al'arshi shine gurin ta almakani yace fa zalika qawluhu ta'ala wannan shine fadin Allah wash-shamsu tajri li mustaqarrin laha rana tana gudu zuwa ga wata matabbatarta zalika taqdirul aziz alim da haka wannan hadisi sai ya nuna mustaqarrur rana matabbatar rana shine karkashin al'arshi kamar yadda wannan hadisin yazo kuwa malamai a hadisi ne ingantacce sannan suka ce akwai mustaqarru hazzamani lokacinta da aka ɗiba mata tafiyar da take yi tana tafiya ne amma tafiyar za ta tike zuwa lokacin da Allah ya ɗiba mata shine zuwa tashin alkiyama da haka wannan fitowar da take ta faɗi ta fito tafiya ce take yi amma ina ne ƙarshen tafiyar zuwa lokacin da Allah ya ɗiba mata shine mai zuwa lokacin da za ta tsaya ta daina wannan tafiyar duniya ta ƙare a aiko ta ta dawo ma daga inda ta, ta, fito ma'ana daga inda ta faɗi ta nan za ta sake dawowa saboda mai saboda yanzu lokacinta ya riga ya ƙare to waye ya tsara ta ce ta wannan tafiyar tana tafiya ta dawo da ita da wata Allah ne Allah ya ce wa sakhara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibaini Allah ya hore muku rana da wata da'ibaini ai la yaftu la yafturani ba sa gajiyawa ba sa yankewa suna ta yi suna ta yi ba sa tsaya wannan ma Allah ne hore muku to suka ce wannan shine a washamsu tajri li mustaqarrin laha sai zama tana da mustaqar guda biyu akwai almakani shine karkashin al'arshi wanda take zuwa ta sujada sai a umarce ta dawo daga inda ta ta hudo sai a umarce ta sake hudowa in alkiyama ta yi sai a ce ta dawo daga inda ta faɗi don lokacin alkiyama za ta tashi sannan kuma akwai mustaqarraha zamani wanda shi kuma tana tafiya wannan tafiyar da take ta je ta dawo ta je ta dawo akwai ranar da wannan zai tsaya shine idan alkiyama ta tashi sai mutum ma'ana lokacin zai zai ga wannan rana komai nata ya canza domin ta zo karshen wannan tafiya Allah ce zalika taqdirul aziz wannan kaddarawa ne tsari ne na Allah mabuwayi wanda ba za a iya saba masa ba kuma ba za a iya ki ba da ranar da watan da saman da kasan da komai da taurari in kullum man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda kowa bawa ne na Allah da haka buwayar Allah ta sanya abin yana tafiya ba sabani kai ko yanzu da yadda kai wata rana da yadda kai da sarrafa dabba wata rana sai ka ce ta yi taki saboda me a nuna ma baka da iko cikakke mai iko cikakke Allah ne sai ka ce yi din kuma dabba ce amma kuma ta ƙi sai an bi wasu matakai da wasu hanyar daban to Allah ya ce wannan kaddarawa Allah ce al-aziz al-alim masani wanda ya san dukkan waɗannan motsi da rana take yi sannan ya kaddara wannan ya tsara shi Allah ya ce falikul isbahi waja'ala al-layla sakanan wash-shamsa wal-qamara husbana zalika taqdirul aziz al-alim wannan kaddarawar Allah ce wanda yake mabuwayi masani kamar yadda Allah ya faɗa a cikin wannan ayoyi din sai Allah ya ce wal qamara wata qaddarnahu manazil mun kaddara shi shi ma manazil yana da matakai ma'ana akwai inda yake tafiya yana da manazil idan ran da ya fito farkon fitowarsa yana cikin wata manzila idan ya tafi ya raba zai shiga wata manzila idan ya tafi ya kare zai shiga wata manzila shi yasa zaka ya fito yana karami da kira ake ganin shi har yazo yana girma yana girma ran da yake sha biyar ya cika daga nan kuma sai ya dinga raguwa yana raguwa har yazo ran da zai kare sai ya dauke kuma ya ga dan karami shi yasa Allah ce har ya har ya zama Allah yake cewa hatta ada kal urjunul qadim har ya zama kamar zarbar dabino wanda yake tsoho zarbar dabino shine kamar reshe a jikin dabino wanda an ciro shi a jikin shi kuma akwai abin da nono na dabino daban-daban to za ga idan ya bushe sai ya kantare kamar baka ya kamar yadda wata yake kuma ya motsi to haka watan yake komawa ƙarshen lokaci idan ya zo manzilar shi ta ƙarshe to da haka shi ma wata yana tafiya akan wannan manazil din ne masana wanda suke harka karanta harkar falaki duk sun san waɗannan abubuwa fiye da yadda mu da mu karanta ba muka sani su sun sani inda su za su yi maka tafsirin wannan aya to za su fito maka da ajaib na halittar Allah sosai za ka sha mamaki da wannan kuma ilimin ne suke iya gane kwanakin wata suke iya gane wata zai fito lokaci kaza ko wata ba zai fito lokaci kaza ba sannan magariba rana za ta yi lokaci kaza azahar lokaci kaza rana zai ta zawa lokaci kaza duk da wannan abu ne domin abu ne da Allah ya tsara shi akan ilimi da wannan zai nuna maka cewa ashe ranar nan da take tafiya bisa ilimi take tafiya wata ɗin nan da yake mutuwa ta bisa ilimi yake tafiya akan wannan ilimin ne za a ce to sun wai in sun duba in yaje kaza kaza ne zai faru in yaje kaza kaza ne zai faru duka wannan daga wajen Allah madaukakin sarki ne to Allah ya sanya shi ya zama manazil kuma hikimar da Allah ya sanya wata yake fitowa ya buya shine me kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul baqara yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj lokuta ne na mutane lokuta ne na na aiki huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran sai Allah ce wa qaddarahu manazila ya sanya wata din ya zama manazil li ta'lamu adada as-sinina wal hisab dan ku san adadin shekaru da lissafi inda ba haka Allah ya tsara ba to da lissafi ya kubuce mana amma yanzu da wannan tsarin sai mu san yau rana kaza gobe rana kaza yau muna kaza ga wata jibi shekara kaza da yin kaza duk da wannan tafiyar wata din da yake duk muke iya wannan lissafi din da haka ubangiji Allah madaukakin sarki ya samar da waɗannan abubuwa din ne duka saboda me saboda amfanin mu kuma a bisa ilimi rana tana da hasken ta wanda ya dace da ita wata yana da hasken shi wanda ya dace da shi taurari da suke ɗimbin taurari da suke sama kowanne yana da hasken shi wanda ya dace da shi da haka duk kuma Allah ya tsara waɗannan abubuwa ne bisa ilimi bin taurarin da suke sama da zaka ji zaka yi mamaki amma kuma su ma dukkansu suna tafiya kamar yadda Allah ce kullum fi falakin yasbahu kowanne cikin falakin shi yake tafiya yake ninkaya ma'ana tafiya ce ta tsari ba tafiya ba ce wadda ba ta da tsari sai Allah ya ce lashamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar rana ba zai yi ba yanbaghi lashamsu yanbaghi laha ma'ana wannan abu ne mustahili ba zai taɓe yiwa ba rana an tudiri kalkamar ta riski wata ma'ana kowanne yana tafiya kan tsarin shi baya tsallake tsarin shi rana ba ta shiga ikon wata wata baya shiga ikonta sai dai abinda Allah maɗaukakin sarki ya tsara da haka anan ibnu kasir yake cewa qala mujahid li kullin minhuma haddun la ya'du rana da wata kowanne yana da iyakar da baya ketare ta wala yuqsaru wala yuqsiru dunaha ba kuma ya gazawa iya inda aka ce je iya nan zai je idza jaa sultanu haza zahaba haza in wannan yazo aikin wannan yazo wannan ya tafi wa idza zahaba sultanu haza jaa sultanu haza idan wannan ya tafi sai wannan yazo to haka Allah ya tsara sai Allah ya ce walal lailu sabiqun nahar haka nan dare ba zai zo ya riga yini ba ma'ana yanzu kurin dare ya zo ya ya fado ya ce kai yini ya kamata kauce ni bari in shigo ba zai yi ba sai lokacin shi shi ma yayi sannan zai shigo in lokacin yini ne kuma yini zai yi sannan dare ya zo wani baya shiga cikin wani sai yadda Allah ya tsara amma Allah yake cewa inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa ala al-'arsh sai Allah ya ce yughshi al-layla an-nahar sai Allah ya ce yatlubuhu hasisa kowanne yana neman dan uwan shi amma ba zai ketare iyaka ba dare yana tafiya yini zai zo yini yana tafiya dare zai zo rana tana faduwa dare wannan wata zai bullo wata yana tafiya wannan zai zo kowanne ba zai shiga ba shi sa Allah ce kullum fi falakin yasbahun kowanne yana gudana cikin falakin shi ne da haka ba wanda yake ketara wani abu to wannan babu shakka aya ce babba da Allah yake tunatar da mu mu kalli wannan aya to wanda yi wannan tsarin shi cancanta abautawa duk kuma wanda aka bauta koma bayan wannan bauta ce batacciya wanda yana mana kuma cikar ilimin Allah ilimi ne da dama jahilci bai ragaye shi ba duk wanda gani da ilimi cikin dan adam da jahili ne kowa ga gani da ilimi cikin mutane da jahili ne dan Allah ne ya ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah ne ya fitar da ku daga cikin iyayenku ba san komai ba kowa haka yazo sai waja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida sai ya sanya muku ji da gani da zuciya da su ne ake neman ilimi din da ji da gani da kuma zuciya da ke kiyayewa to ta nan mutum ya sami ilimi amma ilimin Allah jahilci bai rigaye shi ba sannan kuma ilimin Allah baya karewa baya tikewa ce ga wani iya abu Allah bai san shi ba amma yanzu ni nan da nake zaune a nan yanzu wanda yake masanin ilimin falaki in yazo yana bayani dole kallon shi zan yi ban sani ba akwai ilimin da ni ma ban sani ba shi ma akwai abin da na sani bai sani ba kuma haka rayuwa take duk inda ga dan adam yadda ya kai da ilimi ya san wani abu ne abuwa da yawa kuma bai sani ba in shi kwararre ne a ilimin addini to kuma an bai da lafiya sai dai je wurin likita ya zauna kuma sai dai yana faɗa yana bayani kaza nake ji ina ciwon kai ina amai ina jin kaza shi kuma to anan shi ne malamin shi kuma anan dole ya zara ido saboda ba fannin shi bane shi ma likita kuma ran da abu ya kama shi na addini bai sani kuma sai zo gurin malami ina da tambaya ya zan yi kaza kaza ya faru ya zan yi shi kuma anan bai sani ba to kuma haka rayuwar take tafiya shi yasa Allah yake cewa ma utitum min al-ilmi illa qalila wa fawqa kulli dhi ilmin alim duk wani mai ilimi da gani saman shi akwai amma banda ilimin Allah madaukakin sarki shi yasa ilimin Allah cikakke ne ta kowace nahiya to don haka anan yana nuna mana cikar ilimin Allah madaukakin sarki da yadda ya tsara waɗannan abubuwa suna tafiya bisa tsari bisa kuma kaddarawarsa bisa ikon shi bisa kuma buwayen shi to wannan aya ce da ke nuna mana wajabcin mu bautawa Allah madaukakin sarki shi kadai sai Allah ya ce wa ayatul lahum wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatan fil fulkil mashhur wa khalaqna lahum min مثله ما يركبون وإن نشأ نطلقهم فلا طريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين نعم الله يشي وآية لهم آية ديشي غريس أنا حملنا ذريتهم ومن أكو إيايانسو fil fulkil mashhud cikin jirgin ruwan da yake makare da mutane da kaya wa khalaqna lahum min mislihi mun kuma halitta musu daga kwatankwacin shi ma yarkabun abin da za su hau wa in sha Allah ce in muka ga dama nughriqhum za mu halakar da su mu nutsar da su fala sariqa lahum ba su da wani wanda zai taimake su zai neman musu agaji wala hum yanqazun kuma ba za a cece su ba illa rahmatan minna kaga dai rahma daga ubangiji madaukakin sarki wa mata'an ilahin da kuma jin dadi zuwa wani lokaci kadan nan ma Allah yana gaya mana wata ayar Allah yana gaya mana cewa aya ce gare su dai alamatan wa ayatul lahum aya gare su wanda take nuna ikon Allah shine yadda Allah ya hore teku wannan teku kuma yake daukan jiragen ruwa daga ma cikin irin wannan abin da ya faru a zamanin annabi Nuh wannan ruwa ya ɗauki jirgin annabi no wanda da shi ne Allah ya tseratar da annabi no da wanda suka yi imani tare da shi ya zama a bayan ƙasa ba wasu zuriyar da ta rage ta 'ya'yan bani adam sai wanda annabi no ya ɗauka duk sauran ruwa ya haɗa da su ya tafi da su to Allah ya ce wa ayatul lahum wannan aya ce gare su anna hamalna zurriyatahum mun ɗauko iyayensu galibin malaman tafsiri zurriyatahum anan suna ta aba'ahum iyayensu domin mai su waɗanda yanzu ake saukarwa da alkur'ani ake magana ba su aka ɗauko ba iyayensu aka ɗauko to amma ni'imar da aka yi wa iyayensu ta shafe su domin da wannan ni'imar ne su ma suka samu dan da an halakar da iyayen su ma da ba a same su ba da haka aka ce anan yawanci malaman tafsiri sukan ce zurriyatahum ana ana nabi iyayensu mun ɗauko iyayensu wasu kuma suka fassara zurriyatahum anan mun ɗauko jinsinsu sai zama ma'ana ba iya ake ne ba mun ɗauko zurriya jinsinsu irinsu in an ce jinsin ka ma'ana yanzu kai ɗan adam mutum to duk wani mutum irin ka jinsin ka ne to an ɗauko jinsinsu fil fulkil mashhun cikin wannan jirgin ruwan da yake cike al fulkil mashhun shine as-safinatul mamlu'a jirgin ruwan da yake cike min al amtiati wal hayawanat dabbobi da kaya wanda Allah ya umarci annabi no ya ɗauko min kulli zaujaini sunayi ya ɗauko kowane abu ya ɗauko simfi guda biyu kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa to mun ɗauko su a cikin wannan wannan aya ce ta yadda wannan jirgin tafi akan ruwa kun ga ruwan duba ne da ya zo komai ya nutsar da shi amma banda wannan jirgi amma duk abin da yake ba wannan ba sai da ya gama da shi to ashe wannan aya ce ta Allah maɗaukakin sarki ta yadda ya bai wa ruwan umarni da kada ya cinye wannan jirgi inda Allah ya ga dama shi ma sai ruwan ya cinye shi shine wannan yake dada gwada maka ashe wuta da ruwa da duk wani abu mai tasiri yana yi ne da izinin Allah in Allah bai ga dama ba zai tasirin ba kamar yadda annabi Ibrahim aka sa shi wuta kuma ya fita ba ta tasirin ba ta kona shi ba kullu ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim aka ba ta umarni sai zama tasirin da take na konewa ba ta iya yi ba haka nan ruwa gashi duba ne yana haɗiye komai komai Allah yana faɗa ka duba yadda Allah ya sauwara yadda ruwan tufa da yake a cikin suratul qamar Allah yana bada yana bada labari faltaqal ma'u ala amrin qad qadir ruwa ya hadu domin wa fajjarna al-arda uyunan ce muka fito da da kasa idanuwa bayan sama ta kece da ruwa bi ma'in munhamir ruwa mai yawan zuba wa fajjarna al-arda uyunan kasa kuma idanun ruwa suka kece faltaqal ma'u ala amrin qad qudir sai ruwa ya hadu ta sama da kasa bisa wani lamari da Allah ya kaddara amma Allah ce wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur sai muka dauke su kan katako jirgin ruwa na katako da yan kusoshi da aka hada tajri bi a'yunina jirgin yana gudana akan kulawan akan ganin mu akan idanuwan mu ma'ana muna kallo muna kulawa kaga wannan iko ne na Allah in ba Allah ya ga dama sai abin ya nufi to shi yasa za a iya yin ruwa mutane su halaka wanda Allah bai kaddara kuma ba zai halaka ba bal ma ruwan ne zai dauke shi kai shi inda zai tsira sai ka ga ruwan ya taho da wani wani ya mutu wani kuma ruwan ya tafi da shi sai ya kai shi inda zai tsira saboda mai komai yana tafiya ne da ikon Allah to don haka anan Allah yake gaya mana mun ɗauki wannan zuriyar su fil fulkil mash'un jirgi ne da yake cike da makare da kaya amma bai lime ba sai Allah ce wa khalaqna lahum muka halitta musu min mislihi daga kwatankwacin irin wannan jirgi ma ya rakabun abinda za su hau nan wasu malaman tafsiri suke ce abinda ake nabe mun halitta musu ma ya rakabuna abinda za su hau na kwatankwacin irin wannan wasu suka ce ana nufin raƙuma ta Allah ya samar da raƙuma su ma hawa ake a ɗebi kaya a je wasu wurare sai dai su akan tudu ake hawan su wasu kuma suka ce anan min mislihi abinda ake nubi aka samar musu kwatankwacin wannan jirage na ruwa mu yanzu da muke rayuwa za mu tabbatar Allah khalaqa lana min mislihi ma narkab Allah ya halitta mana kwatankwacin shi yanzu jiragen ruwan da ake amfani da su kwatankwacin irin waɗancan ne kuma ga sare ana hawa a hau daga nan a je wani gari a ɗebi kaya daga nan a kai wani gari a ɗauko daga wani gari a kawo nan to wannan ma duk Allah ya samar da wannan ne saboda me saboda ni'ima da kuma cikar ikon shi sai Allah ce wa inna sha idan muka ga dama nughriqhum za mu halakar da su ana da Allah ga dama da wannan zurriyar iyayenmu da aka ɗebo iyayenku da aka ɗebo da zurriya da jinsin ku in Allah ga dama sai ya halakar da su fala sariqa lahu ba su da wani wanda zai musu kuka ko ya nemi agaji ma'ana wani wanda zai zai daga murya ya nemi agaji wanda zai daga abin da suke ai la mughisa lahu ba wani wanda zai ba su taimako mimma hum fi wala hum yunqazun ba kuma za a ƙeratar da su daga abin da ya same su ba in Allah ya ga dama sai Allah ce illa rahmatan minna faci wannan istisna'i ne munqati ma'ana walakin bi rahmatina amma dai bisa rahman mu muke tafiyar da ku a tudu da kwari ka hau jirgin ruwa ka yi tafiya ka sauka lafiya ka hau jirgin sama ka yi tafiya ka sauka lafiya ka hau ma'ana mota ko ka hau raƙumi ko doki ko jaki ko alfadari ka yi tafiya ka sauka lafiya to wannan ba komai bane rahmatan minna rahma ce daga wajen Allah madaukakin sarki shi ya tsara haka dan haka ya zamana ake samun wannan inda Allah bai ga dama ba da duk mutum ba zai tafi akan wannan ba da haka sai mutum ya fita sannan Allah ce wa mata'an ilahi da kuma jin daɗi zuwa lokaci kaɗan ma'ana duk wannan ni'imar zuwa wani lokaci ne kaɗan shine da zarar wannan rayuwar ta ƙare to shikenan kuma za a koma zuwa ga Allah madaukakin sarki sai kuma sakamako na abin da mutum ya to waɗannan ayoyi ne da Allah madaukakin sarki ya jero mana ana magana da waɗannan kafirai Allah yana ce ayatan lahum amma aya ce gare mu gaba daya mu kalli wannan zamu gane cancantar Allah da bauta da kuma girma na Allah madaukakin sarki da girman ikonsa da kuma girma na ilimin Allah madaukakin sarki da girman ilimin Allah madaukakin sarki da kuma hikima ta Allah madaukakin sarki wanda duk cikin waɗannan abubuwa da Allah ya ambata duk ba wanda Allah bai da iko yi sabanin haka ko kuma ba wanda Allah bai da iko da shi ya canza shi ya koma wani abu daban kamar yadda Allah ya faɗa a ƙarshen wannan aya ya ce in mun ga dama sai mu halakar da su ba kuma wanda zai taimake su ba kuma wanda zai iya fitar da su amma rahma dai da gurinmu da kuma jin daɗi na zuwa wani ɗan lokaci kaɗan shine lokacin da wannan duniya za ta ƙare kamar yadda Allah ce mata allakum wa li'an'amikum wannan abuwa da Allah ya samar jin daɗi ne naku da kuma dabbobinku ubangiji Allah madaukakin sarki ya mana gamdakatar ya datar da mu zuwa ga abin da yake so ya raba mu da abin da baya so ya Allah da abin da muka karanta daidai ka bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana ka bamu ikon gyarawa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik